العمل الصالح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد
جبر الله تعالى صدع قلوبنا
جبر الله الله يجارة من جبر جاراني shi yasa ake cewa aljabbaru sarki mai gyara hali ko mai daura karaya sada a ƙulubina Allah ya gyara mana tsatsan zuciyarmu shi da aiki na alkhairi sai zuciya ta gyaru annabi ya sha ko ta laba a jikin mutum in ya gyaru dukkanin jiki ya gyaru in ya ɓaci dukkanin jiki ya ɓaci haka ce alawahi alƙalbi ita ce zuciya to mu ma mu roƙi Allah Allah ya gyara mana tsatsan zuciyarmu in dai zuciya da hasada al'amari ba zai kyau ba amma duk lokacin da Allah ya cire ba hasada a zuciyarka to kuma abubuwa na alkhairi za su gyaru shi yasa alƙali yake jabbar Allah ta'ala sada a qulubuna Allah ya gyara mana tsatsan da yake zuciyarmu don wannan hanya ce duk mutumin da ya nuna yana son annabi fa sai ya bar hasada ko a makarantar nan aka zauna gaji kowa da kowa kana son sa wanda abu wani abu ya gama ku da shi kafin zuwa wannan lokaci ma ka kira ka yafe masa soyayyar annabi ta gama gudu a yafe wa juna ya zama babu hasada amma wannan yana kin wannan wannan yana son wannan kuma ce ana inuwar annabi ana zaune to ban zaman ba na Allah bane in dai zaman na Allah ne soyayyar annabi ya daga da mutum a inuwa daya kowane irin laifi yake ma kirawo ka yafe masa kar ka rike yi da gaba ya zama to wannan haduwar ya hada mu daga nan duniya har zuwa lahira to dole sai an cire hasada kuma duk inda kake son annabi idan ka ji wani mai son annabi ba in ka nuna ba wai wanda ranka yake so bane ko kuma a'a ba wai yadda kake so bane to ba dan Allah kake son annabin ba in kana son annabi dan Allah duk wanda yake son annabi ma sai ka ji kana son sa sai ka ji kana son sa danka ne dan uwanka ne wani ra'ayinku ya saba in dai abin dan Allah yake yi to wallahi sai ka ji kana son sa in dai kana son annabi sai ka nuna kana son kowa saboda inuwar annabi ba yadda za a kace ga wani wanda ba na so kuma ya zama inuwa ɗaya ne ya haɗa ku ba kwa gani a nan duniya in siyasa ta gama mutum da mutum jam'iyya ya gama su guri ɗaya kafiri da musulmi ma san juna suke jam'iyya ce kurin ta haɗa su ba in jam'iyyan ku ɗaya da kafiri yayi yahudanci ne amma ba ka ganin kafircin nasa kurin za ka ji zuciyarka tana son su to mu mu bar wannan soyayya mu bar sunan nasu ne duniya mu bana mu zai kai mu aljanna tunda aljanna za mu ja kan soyayyar annabi to ya kamata duk wanda yake inuwan annabi mu ji muna son sa kuma abin da muka yi wa juna na rayin kirki ko wani yama ko kai wani to a yafe in dai ana son annaban sai a yafe saboda annabi muhammadu ku kuma mun zo wani zamani yanzu wanda zamanin ya isa abin tsoro mutum ya zo kana son annaba kuma sai ya tsari wani abu daban na hohon layin da yanzu ake yi sai mutum ya zo gudun kai ce wani annabi ya ce ka ban kaza ko kuma annabi ya ce ka dawa ba kaza ka bani ba haka ake yi ba in har annaba zai tura ka gurin mutum ba wai in ya tura kan gaje kar ma ka yi magana in annaba zai tura ka kafin ya tura ka sai ya sanar da wanda zai tura ka gurinsa haka ne to haka muka gani a littafi na ilimi amma wannan abin da ake a yau ya zama damfara ka zo ka samu mutum ka ce masa annabi ya ce kaman aure annabi ya ce ka biya min bashi annabi ya ce ka ban kaza ka gigice in mutum ya ki baka wai sai ka ce makiyin annabi ne shi ba haka ake ba in annabin har zai tura ka gurin mutum kafin ya tura ka zai sanar da wanda zai tura ka gurinsa din don a sa'adar da dare ne annabi ya tura mutane sun je gurin mutane amma kafin su je zai sanar da su wane ka same shi ka ce injini yana mun salati kaza amma jiya da dare ya yi shakka kullum yana mun dubu amma jiya yana tunanin ya yi dubin ne kwanta ko ɗari biyar ya mun sai da annabi ya fara gaya masa haka ya ce to ka ji injini ka ji ka ce dubin nan da yake shakku ba ɗari biyar ɗin ba da ya yi dubin kuma ka ce ni ne na turo ka gunsa ya baka kaza aka yi wannan bayani mutumin ya dauka ya bayar yana jin daɗi amma kurin yanzu ku waye gari ku ce annabi ya ce a ba wani kaza ku tsari hanya ƙarya kuma za a haɗu da annabi a yi kuma a dawo a ce ana son annabi anya lamarin nan annabi gaskiya ne zancensa gaskiya ne addini gaskiya ne alkur'ani gaskiya ne allah gaskiya ne tayin kiyama gaskiya ne kuma an zo ana yin ƙarya don biyan wani bukata kuma a rabu da annabi kamar mutum baya tsammani zai je lahira to wannan abin da kuke a daina ba shi da kyau wannan yi ne abu na farko abu na biyu kuma ana cutar da al'umman annabi yanzu na mutum sai ya kirkiri wani bayani ko wani abu ko mutum ya ce shi maulidi zai yi in ya ce maulidi zai yi sai ya zo gurin ka ya ce a bani kaza zan yi maulidi ka abu kaza an kai barwa sai ya ce a baka san annabi ba inda kayan addini ya je ka daura mutum nauyi in za ka yi maulidin ka daina daura mutane nauyi ka yi wanda ya yi niyya ya yi abin da ya niyya ya baka ba nema za ka yi ba amma kurin ku zo ku daura mutane haraji ku ce sai ya bada kaza za a yi maulidi daga mutum ya ki sai ka ce baya san annabi to kai mai yin ka bada naka mana wani abin da ake yi ma ba shi da kyau in za ku yi abin alkhairi ku ba da tarihin annabi ku yi maulidin annabi to ya kamata ku daina ɗaura mutane nauyi wanda ya yi niyya ya ga ya cancanta ya ɗauka ya bayar wanda bai bayar ba kuma ya masa kyakkyawan zato a yi masa uzuri ba shi da shi ne bai yi niyya ba shi kenan in ya yi niyya ya san matsayin maulidin annabi ba ku nema ba ma kun fara karatun zai zo ya bayar abu na uku kuma kar a tara taro a yi ci da addini malam wane zai maulidi malam wane zai maulidi a yi ta gayyatan duniya sun zo sai a bude ajo ga maulidi yana bukatan gudunmuwa kaza yana bukatan gudunmuwa kaza ta wannan ba ba wai maulidi aka yi ba sunan wannan taron ci da addini ci da addini in dan Allah ne ba haka za a yi ba a yi aikin alkhairi kuma kar a ce da mutum ya bada kaza wanda ya yi niyya ya dauka ya bayar in bai bayar ba ya bi gurin taron in an taya addu'a a yi addu'a shi ma yana ciki kuma kuna ciki wannan yi ne tsari na addu'a kuma da sannan a daina yin abin da bai kamata ba malami sai ya tara matan mutane a maulidin annabi in mijin mace ya zo ya ce zan je taro kaza in miji ya ce kar a je ko mace sai ta fita ta ce a ita taron annabi ne sai ta je irin wannan da yawa yana kashe aure to ko taro ne na annabi annabi yana kokari a raya sunna ko kuma kuna kokari ku kashe sunna ya za a yi za a yi taro mace wai ta fito ta ce za ta je gurin taro ko ba izinin mijinta wai wannan taron ne addini ai addini yana gida biyayyen da za ta yi mijinta ya fi wannan taron sau dubu wai saboda haka ba addini ba ne mace ta fita wani guri ba ma taron ba ta fita ma ba izinin mijinta ya za a yi yanzu miji ya zama ba komai ba miji ana ce masa taron karatu ko maulidi addini ne miji ya hana matarsa ba izinin ta sai ta tafi in kai magana sai a ce kai baka san maulidi sai ka bar matarka ta fita ta je ta yi wani shashanci a dawo gida ba addini ba ne in za ku yi ba da tarihin annabi ku zauna ku ba da tarihin annabi kowa ya koma gida ya sanar da matansa amma duk malamin da ya kirkiri taro na annabi ya kama sunan annabi ya ce maulidi zan ya dalilinsa wani ya saki matarsa lahira shi ma za a neme shaida mata ba za ku samu aljanna ba fa sai kun bi mazajenku abu na hudu mata yanzu shaidan ya fice gabansu ita mace tana jin tafi mijinta baiwa aini masoyin annabi ne kuma sai mutum ya zo gunsa sai ziyara na kama masoyiyar annabi ce ki aure shedani yake ce ba masoyiyar annabi ba ce masoyiyar annabi ce annabi ce ya aure ai na da aure to ki bi mijinki mana amma mata sai su wanke kafa su zo mana ziyara ai ziyara alaran ma masoyiyar ka ce ƙarya kike na san ki na san garin ku in kina so na ki yi hiru in mun je lahira Allah ya nuna mana ke da sharaɗin kin bi mijinki amma fitina ce a ce mata daga katsina daga zariya masoyiyar annabi ce ta ka amalar ziyara masoyiyar zina dai ha tun ba haka ba mace ke kadai ki a wanke kafa ki zo gurin mu ki ce masoyiyar annabi ce ina wakilinki ina mijinki kina da igiyan aure in ba ki da igiyan aure ki zauna in kin yi miji ku zo da mijinki wani abin da mata kuke yi ku daina shedan zai ja ku ya jefa ku a wuta ba yadda za a yi mace ta ga aljanna in ba ta gargashin mijinta ba Allah ya ganar da mu Allah ya gyara Allah ya ganar da al'umman annabi mu je wa gafara azima zunubina sannan bayan wannan ma ya mana addu'a bayan Allah ya gyara mana zuciyar mu Allah ya gyara mana zuciyar mu sannan yace wa ja'ala jami'i istidadina yace wa gafara azimu zunubana mafi girman laifin mu Allah ya gafarta mana uyubuna bil azamati wa sadra Allah ya rufa mana asiri ya gafarta mana zanuban mu idan aka gafarta mana babban zunubin mutum Allah ya da a dalilin ceton annaba za mu yi ga aljanna waje ala وجعل جميع استعدادنا لمعادنا
waje ala Allah ya sanya jami'in istidadi na dukkanin tattalin da za mu yi duk wani tanadi duk wani dabaru da za mu yi da abubuwan da ya kamata mu yi to mu yi wannan abin ba don komai ba lima'adina mu yi saboda makoma lahira wannan shine abin da ake bukata bawa ba wai ya raka rayuwar duniya ba lahira ka dauki alkhairi kai wa wannan mai garamin karfi ka taimake shi ka dauki wani mai garamin karfi maraya ka girmama shi tsoho ka taimake shi akan lamarinsa ka zo ka dinga ba da ilimi in ka gama ka zo ka yi darasi na alqur'ani kana inda wani da wani suka bata ka je ka yi sulhu wani ana ban sa bahi inda dama ka biya masa ka dinga yin haka duk rayuwar tamu yace tattalin ya zama na neman lahira ne to wannan yi ne abin da ake nema rayuwarka gaba daya in niyyarka mai kyau ce aikin duniyan ma zai juye zama na lahira saboda innamal a'malu bin niyyati kowane aiki da nasa niyyar to rayuwa haka ake bukata iyayenka sun aibe ka sun girma Allah ya tahe ka to kai kokari ka hutar da su kuma ka ji dan na ƙasa da kai duk inda abin alkhairi yake kuma ka tallafa a yi alkhairi da kai kar ka zama mai bata alkhairi duk inda za a yi wani abin sharri in an haɗa baki ka ce ban da kai kuma ka yi ƙoƙari ka rusa wannan sharri sannan mai ƙaramin ƙarfi wanda ka bi ka taimake shi wanda ba yi da yi in Allah ya baka ka ba shi wanda ba yi da ilimi ya zo neman ilimi kar ka ɓoye masa in Allah ya hore maka ka sanar da shi kai kuma idan an sanar da kai ilimin ka yi aiki da shi mutum ya zo gurin kan babu shi ka masa magana mai daɗi idan baka bashi ba babu to ka daga hannu kai masa addu'a Allah ya kawo hanyar da za a bashi idan an yi mutuwa a gari kar ku dinga irin kafafan nan malam wanan baya nan ka gaya mutanen jama'a ko wani uzuri na je ko bulaguro na je in Allah ya sa an yi mutuwa bayan nan malam na'ibi yayi sallah kar zo ana jiran ka abin ya zama kaman abin duniya kaman abin alfahari sai malam wane da duk abar wannan amai da abin dan Allah in baka nan a daura suna in baka nan a daura aure idan wani abu zai zama fitina lokacin sallah ya asuba ko azhar la'asar ba ka zo ba daga lokaci ya yi sallah ka gaya mutane su ji jama'a in dai lokaci ya yi karfe biyar da minti goma ko biyar da minti sha biyar da ashirin ban zo ba lokaci ya yi ku sa wanda ya na sa duk wanda yake malam wane na ibi ya yi sallah in babu shi a sa wanda ya san kuncin sallah ya yi sallah Allah yake bautawa saboda da lahira ka kunce kanka da irin wa'annan abubuwa kuma bayan kan sun tayi abin da ka bari da shi za a yi koyi ka kira wa ƴan uwanka ka haɗa kansu ka ce ku haɗa kai ku zauna ka musu nasiha ta alkhairi inda alkhairi Allah ya baka nima ka faranta musu rai ka kira wa ƴaƴanka ka musu nasiha su ji tsoron Allah su zauna da imani su so juna kar za gaba da hasada tsakanin su da mutanen garin ku ku zauna lafiya karkaran ku da ku a zauna da ku lafiya abubuwan da bai gana sulhu ba kada mai da shi fada da abin da ya fi karfin ku ku bi abin da addu'a in wani abu ne ya samu dan uwanka na takaici a ji a ce a yi bakin ciki a masa addu'a ta alkhairi idan nan murna ne ba kai ya samu ba wani ne karka masa hasada kai masa murna kullum kuma ka rike qur'ani kana bi izu ɗaya ne izu biyu ne ka dinga takaran kana alqur'ani abin da aka koya ma na ilimi ka yake da yi idan kai mai koyarwa ne ka kira mutane ka sanar da su abin da Allah ya sanar da kai a dinga nasiya ta alkhairi dare da rana to shine in hakan ya taru yawa kuma a same ka da makarimul akhlaqi mutum ya cire hasada ya zama baya zalunci ka zama kana yin adalci a rabu da ƙarya da kyayi da zina da jin haushin wani duk wani abu a kiyaye a yi wa iyaye biyayya in dai ba saban Allah zai jawo biyayya la da da lima ka lukin fi masu yadda kaliki abu malamin kan ba cewa zai ka saba wa Allah ba a yi kokari rigingimu bai kamata ba kamar gurare guda biyu guda uku guda hudu duk mutumin da yake jayayya da iyayensa rigiman zai yi da iyayensa ne fata duk yadda ya tashi ƙarshen rayuwarsa Allah sai ya rusa shi rigima da iyaye baya jawo alkhairi iyaye su ce kaza in ba sabon Allah bane kurin ka bi amma da kai da su kana rigima daga baya kuma rayuwanka ya kare ka zo a yi ma abin da ranka yake so to Allah zai rusa ka na biyu rigima da sarki baya zama alkhairi eh sarki ka tsaya inda Allah amma kullum faɗanka da hukuma ne to ko mun gatanka ko mun gatanka in dai rigima za ka yi da hukuma in kun kara kai ma za ka yi azaba ba haka ake da hukuma ba idan dai rashin gaskiya a tare a mata wa'azi ta bar wannan abin mummuna ba shi da kyau idan ta yi mai kyau kuma a mata addu'a ta alkhairi amma ka ce kurin gaba ka tsara da kai da hukuma za ku yi rigima to sarki da ka gani kamar zaki ne a jeji Allah ba shi baiwa akan gaskiyarka in kana da gaskiya Allah zai dora ka akan su amma muddin fa ba gaskiya ne da kai ba ka tsari rigima fa in kuka kara da su ba za ka ji da daɗi ba na uku abokan gaba rage su ake yi kar ka ja wannan abokin gabanka da wannan mai addinin da wannan kowa kana gaba da yi kai kadai sarkin yawa sarkin karfi ya kiyaye sarkin yawa eh amma kana da gaskiya shikenan amma yawan rigima da jama'a baya ja alkhairi kullun rage abokan gaba ake yi a rage su eh sannan kuma rigima lamarin addini da jayayya ba shi da amfani wanda ya yarda da kai ka zo ka gaya masa Allah da wanda bai yarda bai je inda ya yarda shi ba sai ka kyale shi haka zai jawo zama lafiya ko kullum ka dinga yawan musulmi kyakkyawan fata ai wa musulmi kyakkyawan zato tsakaninka da Allah kuma kai wa Allah kyakkyawan zato a kowane lokaci ka cire shakku da kyayi da hasada a zuciyarka ka dubi Allah in za ka yi abu kai dan Allah a bar riya a bar jiyarwa a bar kyayi a bar hasada a yi dan Allah kuma dare da rana mu bawa ya zauna da soyayyar annabi a zuciyarsa da zafi annabi da rana annabi da yamma annabi da abinda annabi ya ce a bari a bari abinda annabi ya ce a yi ai a tsaya a rayar sunan annabi kuma a nemi muwafaka da dacewa da sunan annabi kuma duk wanda yake son annabi ka ji kana kaunansa dan rana gobe kiyama Allah ya tada mu a inuwar annabi Muhammadu
وتوفر دوائنا فيما ينجينا
ودوافر Allah ya jiga mana dawa'ina ai wajala ta kasiru makasibu na tsururu mu dalibu na da abin neman mu fi ma yin jina ya zama duk abin da za mu yi abu ne wanda zai tsere da mu ranar gobe kiyama mu yi aikin da ranar gobe kiyama za mu samu tsira za mu samu tsallaka siradi a ba mu takardar mu a hannun dama a gun Allah mu samu kyakkyawan shaida wannan shi ake so rayuwa in rayuwa ta tafi akan haka rayuwa ta yi kyau wa yuqarribuna ilayhi zulfa
wa yuqarribuna Allah ya kusantar da mu ilai zuwa ga Allah zulwa mu za babban rabu ta gariban kasa kusanci na keɓe ranar gobe kiyama Allah ya samu zamu kusanci a dalilin annaba Allah ya samu zamu ban rabu a ce ranar gobe kiyama ran da annaba zai shiga aljanna shigan farko zai shiga da mutum dubu saba'in kowane mutum da yana rike da mutum dubu saba'in to kaga wannan shigan farkon a ce da mu aka shiga ai babban rabo ne kaji an yi galibi yana da annabi yana dauke da mutum dubu saba'in kowane mutum da yana mutum dubu saba'in a tawagan farko aka ce mun shiga aljanna da annabi alhamdulillah idan hakan bai samu ko kuma a cikin ceton annabi muka samu muka shiga alhamdulillah hakan ya gagara muna inuwar annabi aka da aka ce ina masu ya annabin nan suke muka ce rasulullahi ga mu nan aka tarkata aka shigo da mu babban rabo kenan fa man zuhuziya annan ne rawo da kila jannata fa kada fa duk wanda aka nisantar da shi gabarin azaba a kusantar da yi zuwa ga ramar Allah ya samu rabo ta wannan yi ne zaman da ya zauna da mu da ku a nan ranar gobe kiyama iya ruwa fadda kai ranar gobe kiyama mu tattara mu je alfarman annabi a samu aljanna saboda in baka yi ga aljanna ba ba za ka samu ganin annabi ba ka ga ce haka haka rayuwa ta yi kyau mu gode wa Allah da wannan zaman da muka yi na duniya mu ba da tarihi ne ya kai karatun nan da muke yau ga mu nan muna inuwan al'arhi yau la zilla illa zillahu alhamdulillah sai kuma hankali ya kwanta sai mu nemi iyayenmu ina suke in hankali ya kwanta mu nemi iyayenmu ina suke su ma iyayen su ce ina iyayensu suke nan ga yaranmu nan ga iyayenmu nan ga kakanninmu ga almajiranmu ga jama'armu mutanen da suke jin karatun mu gari gari masu kaunan mu su ma mu tambaye su ya ubangiji akwai masu kaunan mu a zo da su mutum ya ji karatu bai gan mu ba mu gan shi ba ya ji yana son mu dalilin san da muke annabi ma muna son mu ga masoyan mu a tattaro a zo mana da su kusa mu waiwaya mace duk wannan masoya ne alhamdulillah malaka zai mana albiri yace daga an gama dan lokaci dan gani za ku yi ga aljanna masu magana suka ce zo ka ci tuwo ya fi tuwon daɗi sun kaɗa a ce to jama'a ku tashi kuma mu ce jama'a a tashi a tada masoya mala'iku su mana izini a ce shikenan an kai ku gurin annabi ya bada izini a shigar da ku aljanna to wannan shine abin da muke nema yasa kowa ya yafe wa kowa kar mu rike juna da hasara da kyashi kullum zuciyar mu ta zama a wanke take ranar gobe kiyama mu ci albarkacin annabi Muhammadu
ويهزينا بمنه ورامته zina Allah ya mana baiwa bi mannihi da baiwansa wa rahmatihi da rahmarsa dan lamarin aljanna da lamarin zuwa gurin annabi sai da ramar ubangiji amma aiki kadai ba zai yi ba annabi ya ce dukkanin ku ba wanda aikinsa zai shiga da ya aljanna aka ce walau anta ya rasulullah ya ce walau ana illa ga madina lahu rahmatuhu sai da ramar ubangiji idan ramin Allah ya lullube mu ya kwabantar da mu to in Allah ya da dalilin rahmar nan sai mu gama inda ba ma tunani ai rahmar alfarma ce alfarma annabi ce take aiki a lahira dalilin alfarman annabi sai ga muna baya ko muna gaba ga yi muni a ƙarshen zamani amma a lahira muna gaba gaba waɗannan ba zai ce masu ƙaunar annabi ne kuma al'umman annabi ne an yi su a ƙarshen zamani dimin da'iman sun zai akan san annabi masu laifi ne amma ga yi nan a dalilin san da suke wa annabi Allah ya dubi laifin ya yafe musu shi kenan sai ga Allah ya mana wannan sai ga mun yi goma ta arziki ko kuma mun yi ahirin na arziki sai da rahamar ubangiji aljanna malam ko nan duniya ne wani abu ana nuna ba zai samu ba in aka yi alfarma sai a samu ina lokacin da aka ce babu sabon kuɗi malam ba lahira haka je ba komai ba dan adam kadai Allah ya kawo wani ikon an kawai ya ba sabon kuɗin in kawai ya ba tsohon kuɗin da Allah ya kawo juyin sa barawa ya ga tsohon kuɗin ba zai dauka ba kuɗin kuma kuɗin kowa yana kinsa sai ce tsohon kuɗi sai a ce kai ba masu ba masu ba masu shi ma kuɗin kansa ma ya kyamaci kansa shi ma kowa ba ya san sabon ko babu kamar zai yaji shi ma kuɗin Allah rufa masa zira kamar yo an ce sabuwa ke so ba a son tsoho shi kuma tsohon yana nan kuma sabon da ake so don baya nan daga baya dai ana nan ana kai ruwa rana ka ce to dai a yi haƙuri a karɓi tsohon kuɗin ana karɓa ka ce a daina a dai karɓa a daina a karɓa a daina kai a karɓa ana cikin wannan lamarin da wani juyi ya zo malam ba tsohon ba saba amma fa da muna inuwan annabi malam sai ga alfarma nan ta zo mana ba tsohon kwata-kwata babu tsohon babu sabo babu tsoho an gau malam ka rasa inda za ka je yawo ma ya gagara ga ba fetur din bane ya tsada inda za ka je ma babu ba abin da za a je a je yanzu kuma da kuɗin fetur din ya yi tsada lokacin kuma fetur din bai yi tsada ba ba kuɗin amma muna cewa ya rasulullahi albarkacin ka mu ba sana'a muke ba mu ba aikin gwamnati muke ba annabi muhammadu a gaya wa Allah wannan tsananin mu ba mu saba da shi ba wallahi ba mu saba ba ba mu san shi ba maza sai ga kuɗi ma da kamun jaka guda da ba na cewa kuɗi jaka ba jaka miliyan goma sha da ya sabi dadal kar a banki sai da muka jera su sun yi tudun haka kuɗin aka ce a kawo makarantar mal bayan Allah raba musu to wannan abin da muka su tona Allah fa ka bude ya kawo mana su san Allah ne miliyan goma sha da ya sabi kuɗi ɗari biyar biyar dal dal dal dal nan da nan ko ina ka je a karkarar nan ba sabon kuɗi sai a kuka da bukur in an juya ba wannan a ba wannan wannan ya miƙa nan kuɗin sai aka fara hada hada in ka je hadeja ba sabon kuɗi in ka je guru babu sabon kuɗi in ka je kiri babu in ka zo kuka da bu yana walwata mu kun ga wannan alfarman da haka mana to la haka za a mana lahira in Allah ya yarda wannan ya yi ka aya yi mana yau ba mu da ma akawun ɗinmu ba mu da yi masu maraya masu da yi mun je sayan kuɗi da ni da malali sai cire nan sai a ga ɗauri biyu nan biyu duk maraya sai kallo suke kuɗi ne a ɗaure wani kan wani ma ɗaure ɗaure sai mu fitar mu sai abin da muke so a ce ikon Allah sabon kuɗi ba sabon kuɗi ya ɗaya da aka ake in mun je guru sai ka ga yiwu wallahi sabon kuɗi Allahu akbar sabon kuɗi to inuwan annabi ne Eh, wanda aka yi mana haka a zamanin da babu Allah ya mana haka to Allah ya da lahira muna sa rai mu masu laifi ne amma dalilin annabi inna hasanati yuzhibuna sayiati zalika zikirin lizakirin in Allah ya da alfarman annabi Allah zai daga mana kafa da mu da masoyan mu da wanda suke nesa da wanda suke kusa
ولما نوي ولما نويت تقريبه ودرجت تبويبه amma yayin da nawaitu nayi niyya ta qaribahu in ji alƙali yace zan kusantar da ita wannan littafi ai wa darajin nan nan na ɗaya tabawibahu babi babin nasa wa mahatun ومهدت تعسيل تعسيله وقلصت تفصيله ma'atu a nan ne sai na shimfiɗa tasiru fandishan ɗin littafin wa kalastu daga nan kuma sannan na tato tafsiluhu fasali fasali fasali na rabe daga ciki wanta haitu وانتهيت حسره وتحصيله
sai na sassaƙe littafin hasirahu na takaita yi wa tahsiluhu da yadda in mutum ya nemi a ba zai samu da ya zama kamar mujalladi goma wani ba zai mallaka ba amma yanzu ka je da dubu uku ko hudu kasuwa don Allah ya da abin zai fada hannun ka shine nan da nan kuma abin aka yi dabarun da zai fada hannun mutum ta hanya mafi sauki bai zama mujalladai da yawa ba ترجمته بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى
tarzamtuhu sai na rada mata suna sunan da bi shafa'i da shafa waraka bi tarifi da sanin hukukil mustafa haƙoƙin annabi to shine sunan littafin sunansa shafa waraka kuma abin da zai baka mamaki lokacin da za a haifi annabi in gozo wanda ta rike annabi aka haifa mahaifi abdurrahman dan abi sunansa shafa Eh, shafa sunanta ita ma littafin ta zama shafa bi tarifi da sanin hukukil mustafa akan haƙoƙin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama
وأثرت الكلام فيه في أربعة أقسام na takaita zance a cikinsa fi arba'ata fi aka sami arba'ata na raba shi gida hudu Mm.
القسم الأول في تعظيم العليل على لقدر هذا النبي قولا وفيلا وتوجه الكلام فيه إلى أربعة أبواب sannan ta yi Allah cikin ikonsa in ji alƙali ya ce fi tazimi na- na farko alƙismul awwal rabo na farko na yi a cikin fi tazimil aliyul a'ala cikin girmama Allah madaukakin sarki dama haka ake so da farko a fara yi wa Allah godiya a girmama shi a bayyana matsayinsa li kadari yadda kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana darajar hazan nabi wannan annabi namu kaunan wajen faɗi wa filan da aiki wata wajal kalamu wannan kuma sai na takaita magana fiye daga cikin sa biyu arba ta abuwa cikin babi guda hudu mhm.
الباب الأول kaga babi na farko في ثنائه تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه وفيه عشرة فصول shi sana yi ta'ala ciki na yi yaban Allah Allah ya- Allah madaukakin sarki wai zaharihi da bayyana azimu qadarihi girman martaban darajan Allah madaukakin sarki ladaihi da yadda annabi yake da daraja gurin Allah mhm.
وفيه عشرة فصول ma daga jinsa akwai fasalai guda goma الباب الثاني a babi na biyu a kismul awwalu a daban farko في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفرائل الدينية والدنيوية فيه نسقا shi da kamilihi cikin suka yi ta'ala madaukakin la- sarki lahu almahasin da kyawawan tadodi kalkan wajen halitta wa kulukan da dabiya wa kiranihi kuma da abin da ya rubanye jami'i fara'ili dukkanin falololi addiniyati na addini wadda na wuyati da kuma lamarin duniya na sakan ajere na kawo su wa fihi وفيه سبعة وعشرون فصلا daga cikinsa in ka duba za ga fasali ashirin da bakwai ne daidai الباب الثالث babi na uku daga cikin rabo na farko daga wannan littafi namu فيما ورد من صحيح الأكبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته kuma daga ciki ya ila yau shi ma warada cikin abin da hadisi ya zo da min sayyil akbar daga ingantattun hadisai wa mashahuruwa da wanda suke shahararru bi azimi kadari wanda yake nuna girman darajar annabi inda rabi nan ga mahaliccinsa wa manzilati da kuma matsayinsa mhm, wa ma kama وما كسه الله به في الدارين من كراماته wa ma kasahu Allah ta'ala da abin da Allah yake ba annabin fi fi dare ne duniya da lahira min karama da irin karamomin da Allah ya wa annabi Muhammadu wa fihi isna shara fasalan kuma daga cikin sa akwai fasali goma sha biyu daidai albabur rabi'u kaga babi na hudu فيما أظهره الله تعالى على يديه من الآيات والمعجزات وشربه به من القسائس والكرامات to sai malam ya ce albabin rabi babi na hudu fi ma a Allah ta'ala cikin abin da Allah ya bayyana ala ya dai nan gaba gare shi min al'ayati na ayoyi ala alamatul lati alamomin su ne wanda hiya kawari al'adati masu keta al'adu wal mu'jizati da mu'jizozi wa sharabahu bihi da kuma yadda Allah ya ɗaukaka darajarsa min al-kasa'is na khususiya wal karamaji da karamomi wa bi daga cikin sa وفيه ثلاثون فصلا kuma a cikin su sai da na yi fasali guda talatin amma idan ka dauke da ya zama ashirin da tara ne a yi ko ba talatin ba
القسم الثاني sai rabo na biyu kuma فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام kuma ya jibu alal anam a nan kuma mun yi bayanin na abin da ya waje ba dangane da talakai min hukuki alaina haƙoƙin annabi da yake kan talakai alaihi salatu wassalam haƙoƙin kasa da yake kan anam baki ɗaya wai da rabbi ويترتب القول فيه في أربعة أبواب tarattabul qawlu fi kuma daga cikin mun shirya magana fi arba'ata abwabin daga cikin babi guda hudu الباب الأول kaga babi na farko daga cikin rabo na biyun nan في فرد الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته to kaji fi a daga cikin wannan kuma farar imani bi a cikin sa dai a babi na farkon wannan fi farar imani bi an nuna cewa farilla ne bai yin imani da annabi Muhammadu dan da mutum zai ce la ilaha illallah bai karasa Muhammadur Rasulullahi din ba to imaninsa bai yi ba musuluncin nasa ma bare imani wa wujubu daji gon wajibi ne a nuna wa annabi da fi sa'ir ma amara bi cikin duk abin da annabi ya umarni wa nahi anhu da abin da annabi ya hana wati bayi sunnati wajibi ne mu nuna biyayya ga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam qawalan wa fi'lan wa bi cikin sa خمسة فصول daga cikin mun raba fasali guda biyar الباب الثاني babi na biyu daga cikin rabo na biyu dai har ila yau في لزوم محبته ومناصحته ومناصحته cikin lazumi mahabbati cikin lazamtuwa ya lazamtu mahabbati mutum bai nuna soyayya ga annabi wa manasa hadi da yi wa annabi nasiya abinda ake nufi da yi wa annabi nasiya soyayya ta ka tace ka yi wa annabi tsantsar soyayya wanda babu jiyarwa babu riya kai sohi dan Allah shi ne manasa hatihi وفيه ستة فصول a cikinsa idan ka duba fasalai hida ne daidai الباب الثالث babi na uku min ismin sani daga rabo na biyu mal abdullahi في تعظيم أمره ولزوم توقيره وبره Kirabi ne amri daga ciki mun yi bayani akan girmamawan lamarin sha'anin annabi. Wa luzumu tauƙiri kuma dole ne ya zama wajibi a san matsayin annabi a girmama yi a taimake yi a san matsayinsa wa birrihi a nuna wa annabi nagarta akan abin da ka san kana yi ka ƙara fiye da yadda kake wa fihi سبعة فصول fasali bakwai ne amma ka ɗauke ɗayan ya zama guda shida yi الباب الرابع babi na hudu daga rabo na biyu في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرد ذلك وفريلته kaji bi hukumin salati alaihi za ku ji me ne hukuncin yi wa annabi salati wa tasalimi da tasalimi ga ce assalamu alaika ya rasulullah wa farar zalika za a yi bayanin yi wa annabi salati ga inda yi wa annabi salati ya zama faralla wa barilati kuma ga falalan yi wa annabi salatin wa bihi عشرة فصول dan gaje fasali goma ne amma ka dauke da yan tara zai zama القسم الثالث rabo na uku kuma فيما يستهيل في حقه صلى الله عليه وسلم
sai ma ya gaya mana ya jabi ma ya sahilu cikin abin da yake korare la yamkinu wujudu wanda samuwarsa baya yoyuwa fi haƙi haƙin wannan annabi namu akalan a hankali wa naƙalan da abin da aka cirato wa ma ya juzu وما يجوز عليه وما يمتنع wa ma ya juzu alai shar'a da abin da ya halatta ga annabi dangane da shari'a kaulan wa fi'ilan wa ma yamtani da abin da ya hannu wa ma la yajuzu alaihi sharan da abin da bai halatta a gare a shari'a ba wa yasihu wa yasihu min al-umuri al-bashariyati an yurafa ilayhi yasihu da abin da kuma ya inganta min umurul bashariyati daga al'amari na al-bashariyati na mutuntaka an yi rabu alai wanda za a raba zuwa ga wannan annabi namu wa haza wa hadha al-qismu akramahu Allah ta'ala huwa sirrul kitab wa zargi sun wannan rabo na uku akarmaka Allah yana nufin almajirin nasa shine akarmaka Allah din yace kaga wannan rabo na uku to huwa sirrul kitab shine fassarar littafin nan kulasa to shine sirrin da littafin ya kunsa Mm.
ولباب ثمرة هذه الأبواب
wani babu shine kwaya samara da na dan itace hazil abwabi na wa'annan babi babi da muka yi bayani akan su وما قبله له كالقواعد والتمهيدات ma qablahu kaga abin da ke gabanin wa'annan rabo guda biyu lahu a tare da su kal qawaidi to su kuma sauran kaman ginshiki ne ne qawaidi dokoki wa tamhidati kuma sauran kaman shimfiɗa ne daga cikin sa matsayin haka su kuma suke waddala والدلائل على ما نورده فيه من النكت البينات waddala amma adilla hujjoji alama nuriduhu bihi shine yana ga abin da muka gangarar da shi daga cikin sa minan nukuti bayyana na wannan fa'idodi wanda suke mabayyana masu tausasawa wanda suke mabayyana wa huwa وهو الحاكم على ما بعده
wa huwa wannan rabo na uku daga gani alhakimu shine hakimi shine alƙali alama ba da wuda abin da ke bayansa na eh, wato gurin rabuwan wanda yake na ƙarhe والمنجز من غرر هذا التأليف وعده
wal manjizi shine abin da muka cika muka zartar min garar da hada talibi da bukatan wallafa wannan littafi wa da wani alkawarin da muka yi sirrin yana ciki
نعم وعند التقصي لموئدته وتفسي عن أهدته inda ta kasi yayin da muke bibiya aili mawidihi ga alkawarin da muka yi wata fasi da kuma yayin da ake bincike an uhudatihi ga lazamtuwar daukan wani alkawari yushraqu يشرق صدر العدو اللعين yushraqu za ka ga yana ƙara kunci sadar aduwul la'ini in dai irjin makiyin Allah la'anan ne zaka ga yana kunci duk lokacin da kaga ana bayanin annabi kaga mutum baya jin dadi a ransa to dan wuta Allah ya shi baban mamaki bane amma mumin yana jin maganan annabi ai ya dadon imanin ma imani amma kaji ana bayanin annabi duk kaji hankalinka ya tashi kaga baka samun nutsuwa ka ji ranka yana baci to shi kenan kai wa kanka faɗa zuciyanka dai ta cuce ka makomar ba za ta yi kyau ba Mm, ana biran annabi kaga mutum baya jin daɗi hankali yana tayi rai yana ƙara faɗa kunci to mu dai abin da zamu ce sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma mu'mini ne kaunan Allah ka ji ana bayanin annabi to gaskiya za ka ji zuciyarka tana ƙara wankuwa tana ƙara samun nishaɗi kuma sukuni yana sauka a zuciya da walwala da nashawa kaga fuskar mutum ma yana haske masu magana suka ce labarin zuciya a tambayi fuska to kar ku saki duk lokacin da ake bayana annabi kana jin daɗi ran alhamdulillah kuma duk wanda Allah ya jarrabe shi da irin wannan babban jarraba ce kai sauri Allah ya sa ka bar wannan layin da wuri yau ba zai yi ba ai mutum ya- ya mutu da kin annabi ko na kwayan zarra ne wallahi duk lahira za su zama danginsa sai ya zabi shaka ya yi da wuta ko mutum ya mutu da soyayya annabi ko na kwayan zarra ne duk rigiman da zai yi a lahira daga bayan in Allah ya da sai ya ga aljanna to aka ce kuma ana firan annabi ba ka jin daɗi wata masifa ce ta guje wani sai an zo ana firan duniya ana wani firan kuɗi ka ji kana jin daɗi a ranka ka gama da bala'i ina wannan rayuwar dan annabin fa Allah ya bar duniya kuma dan shi Allah ya lahira Eh, duk wanda kaga a duniya yana jin daɗi alfarman annabi ne a lahira duk wanda kaga ya shiga aljanna wallahi alfarman annabi ne daga an- da mutanen har annabawan duka kuma kowane annabi da kake kallo a cikin alfarman annabi yake yawatawa a lahiran da duniyan duka duk wannan annaba da kaga Allah ya turo su wallahi ya turo su ne don su faranta wa annabi Muhammad rai gaba ɗayansu yaran annabi Muhammad ne da wanda suka haifi annabin da wanda suke kakannin annabin da jikokan duk dai ka tara su guri dai alfarman annabin suke ci kowa burinsa zai ga ya zai yi ran annabi ya yi daɗi ya sa ranar gobe kiyama kowane annabi inuwar yake nema annabi ibrahim zai zo ya nema alfarma yake al'umman annabi ni ma allah ya tada ni daga al'umman ka sai da a duniya suka nemi wani alfarma in ga littafin da kake gani kamar alfarhi za a gani mahaifiyar annabi tana da juna kowa yana zuwa inuwan yana kama kafa da ita kafin ma annabi ya zo duniya annabi adamu ya zo ya kama kafa in dan ke zo ki gaya masa a lahira ina son shiga inuwan can ci albarkacinsa bayan ya tafi annabi nuhu ya zo ya kama kafa annabi ibrahim ya kama kafa annabi musa ya zo ya kama kafa annabi isa ku duba kama da bare kowa ya zo tun yana ciki yake kama kafa to tun a can kuma a lahiran ma suna yin alan zarran sun kama kafa a taron tayin kiyaman kuma ka a duniya ma sun zo sun kama gaba annabi yayi isra yayi iraji duk annabawan Allah ya tara su guri daya sun zo sun kama gaba a gunsa kuma haka da ya je isra ya dawo kowanne wannan faman da kaga ne Musa yana yi kaje a rage sallah kaje a rage so yake yayi faranta wa annabi rai a lahira shi ma yayi amfani da wannan damar la ilaha illallah Muhammadu rasulullah Muhammadu rasulullah to kaji kowanne da annabin yake kama gaba kuma duk mala'ikun da kake kallo kowanne ba mala'iki so yake ga ya faranta wa annabarai kullum tunani fa ake yaya za a yi ran annabi muhammad ya ji daɗi yau me za ka yi wa annabi ba kuɗi za ka ba shi ba da abin da za ka yi allah ya masa kafin ka gaida shi wanda allah ya gaida shi kana da bakin magana shehu tijjani fa abin da ya faɗa fa idan ana tasbihi fa aljanna ba ta ƙara faɗi amma wallahi ana salatin annabi kumbura take tana faɗuwa tana ƙara faɗuwa kuma shehu tijjani abin da ya gaya mana ya ce annabi aljanna yadda take a gurin annabi ba kamar mutum ne da raƙuminsa ba annabi ne yake ba wa aljannan abinci take ci ba duk inda ta ga annabi haka aljanna take yi yadda na gaya muku haka ne ba magana ba ja ba sai ce a duba littafi ba kowa ya san hakan haka ne in kana zuwa duba littafi kaza ba za ka nuna ba inda ba gasa nan ake gardama to daga mun faɗa an sani akwai duk inda aljanna yake annabi yayin aljanna haka yake yi aljanna ba dan Allah ne ya tsare ta ba wallahi da sai ta fasa saman bakwai da kasan bakwai ta fantsa ma ta zo gurin annabi Muhammad hakan haka ne insha Allah to wanda aljanna yana maka haka kai kuma aljanna kai ya so kai bai ta kuma aljanna tana nema annabi ka batta mana ka zo mu nema annabi aljanna da kake nema annabi take nema to tunda mun gane hakan haka ne a bar komai a zo a so annabin kowa zai zo gurin sa duk wanda ka ga duniya yana shan numfashi fa wallahi yana shan numfashi ne da numfasawar annabi Muhammadu da mala'iku jibrilu mikael isra'ilu azra'ilu da sauran mala'iku gaba daya da annabawa da mumunai da ta halitta na duniya da kafirin da musulmi duk wanda ka sani duk wanda ka sani in dai mutum zai shegi numfashi daga annabi daga annabi ne duk waɗannan yan alan da ka gansu gaba daya kowane yan ala haskensu daga annabi ne da wanda ya bi da wanda bai bi shine ranar gobe kiyama kafir zai na dama yi wannan hasken da gani a duniya da kaga ba halakar da su hasken annabi ranar gobe kiyama ana ebe hasken a jikinsu sun zama gaigayi a nan ne wutan jihar annaba zai ce su amma ba ebe ba wuta ma ba zai ce su ba yi mana ba dan ba dan da hasken annaba a jikin kafiri ba wallahi jihar annaba da sai dai goganta rana ɗaya ta fito duniya ta cinye kafirai kamar ta yi yunkuri za ta fito hasken annabi ne yake danne ba sai ta fasa daga tashin shi na akwai hasken annabi a littafi yake ba za mu kuma mu faɗa gurin ba kowa ya yadda gurin dole ka yadda a littafi hakan kuma haka ne a littafi yake ba dan da hasken annabi a jikin kafiri ba wallahi da ba za a je lahira ba duniya jahannama zai zai rera ya tafi kuma ko ka bi annabi ko baka bi ba a lahira kafiri ya ce kai tona adanan lawa adanan rasula dama na bi Allah duk kabarin duniya sai yayi na dama dama ya ba annabi Muhammadu saboda irin falala da suka gani da irin rahama da suka gani da irin alkhairi da suka gani duk wanda kaga yana motsi baya motsawa ba ba ma motsawa sai da motsawan annabi ba kowa ka gani duk haske duk wani rai da ka gan shi ba ran da bayi da batari ba ku gane abin da muke ne kowane rai fa da wuta a jikinsa wannan hasken da ya kama ranka ran har yake motsin haka wallahi hasken annabi ne ai ba ran da in ka ga rai ko na musulmi ko na kafiri wallahi in dai ba a jona wa annabi ba ran ya mutu rayukan da kaga suna da rai din da annabi suka jono ai sun jona da annabi rayukan annaba ma an jona su da annabi rayukan mursalai an jona su da annabi rayukan mala'iku an jona su da annabi ran duniya sai da annabi ne yake ba kowane rai haske amma shi annabi ba wani rai ba wani rai da yake ba wa annabi haske shi annabi haskensa daga zati ne Allah ne yake haskaka annabi wannan magana da muka faɗa haka yake daga littafi ba sai ce kaza ba a littafi yake yana nan a rubuce a littafi hakan haka ne duk wani rai ya junu da annabi annabi ransa ran annabi wanda yake karar da ruhin annabi zati ne Allah ne yake karar da annabi Muhammadu amma duk wani kaunu duk wani kaunu annabi ne yake karar da su da annabi zai ɗauke numfashi na minti ɗaya ɗaya da duk kowa sai ya mutu na lahira sun mutu ba ana cewa mutum ya mutu a kabari ba in ya ɗauke lumbayi macaccen ma sai ya ƙara mutuwa bare ma mai rai macaccen ma zai mutu ai ko ka mutu ai ran bai mutu ba ai ai tiransa aka yi daga hali zuwa nakalar ruhu min alhali ila alhali ai an ciro ran an mai da shi wani guri gangan jikin ne ya lalace Allah zai sake mayarwa to inda annabi ya dauke numfashi ran ma da aka dauke din shi ma da sai ya mutu da sai ya mutu shi yasa duk lokacin da aka ce ma yayi hakuri ka ce haƙuri sai manzon Allah idan an ce da kai yaya fama ka ce annabi shi ne da fama shi kadai Allah ya jona masa rayuka duka ran annabawa shi yake ba su haske nawa ran mummunai shi yake ba su haske da na kafaran shi yake ba su haske da na mala'iku da na ƙwari da na kibi da na dabbobin daji da na dabbobin ruwa da ran ruhanai da ran aljanu da ran shaidanai duk wani rai na kauni annabi ne zai bada haske ana ƙara loda masa yana ƙara ƙarfi ana lodi yana ja bai san kuma yana ja amma shi nasa daga Allah ne kowa daga gari ba a ɗauke wuta shekara da shekaru muna da rai yanzu muna zaune a jikinsa muke ja yana nan kurin yana ba da aiki ya ba wannan haske ya ba wannan haske in ya ga dama jijiya ɗayan ya yanke duk kabarin duniya ya mutu duk wuyoyin sun jona masa da ya yanke layi ɗaya duk kabari ya mutu ba sai an kai ba amma kuma kafiran suna masa abin da suka dama sai ya haƙuri wanda yau in ka yanke haka mutum ne wutansa haskensa yana jone kana bayi yana ma shagantaka amma annabi yana haƙuri yake ce haƙuri sai annabi kama zai ya cire in ya cire wallahi duk saman bakwai da kasan bakwai kowa sai ya mutu amma haƙurinsa ba ya yi ko ba za ka taɓa ji an ɗauke wutansa ba kullum yana bayarwa dare ma annabi ne rana annabi ya za a ce inna aina ya sanami walakin la yana mu galibi aiki yake yi zuciyar aiki take ko idanun ya kwanta barci zuciyar aiki take akwai kaunu duk suna jan wuta yana ba su haske kurin ya yi sulo ne ana sulo ya kwanta ya rufe ido amma aiki yake ta ko idan jibrilu daga annabi yake jan haske ba dan da annabi ba dawo ya mutu fama shi kadai yana ba duk duniya saman bakwai da kasan bakwai yana ba su haske baya sakon ɗaya annabi baya hutawa kullum annaba aiki yake to an ce da kai yaya fama ka ce fama sai manzon Allah annabi shine da fama baya hutawa an ce yaya haƙuri ga abin da yanzu nan yayi wani abu mutanen duniya da za su mutu ai yakin da yake fita yaki yau ya ga dama a jikinsa waya da zai cire duk dukkanin su sun mutu dukkanin su sun mutu in ka ce ina waya take sai mu nuna ma mace zo kaga dogon karfen da aka kafa wayar tana hannun ka tsakanin ba waya amma wancan sabis din ba sabis nan zaka samu sabis ko da waya aka hada ya zo tsakanin to wannan ma albarkacin annabi suka yi wannan din ma su masu kafa kafan ma suna jone da annabi kurum yau annabi ya ga ramon ne ya kai ya bangare daya duk an mutu amma hakuri irin nasa ba zai yi ba zai yi ba jahannaman kanta ma da hasken annabin haka halice ta aljannan kanta annabi ne yake ba ta haske bare ma yan adam da aka halatta shi baya huta ba kullum a sha'anin al'umma yake to yi yasa kullum duk abin da Allah ya ba mu na haske daga annabi ne kuma duk abin da Allah zai ba mu na baɗini na ni'ima da alkhairi da falala daga annabi ne duk abin da Allah zai mana arziki na sarari daga annabi ne kuma idan mun je lahira da za mu ga aljanna annabi ne ko ilimi kan kana fahimta ko qur'ani ko hadisi ko har karatun nan na boko kwalkwalan ka ya rike wallahi daga nan in ba rahaman annabi ba kai saka rike ba ba hafcin annabi ka rike ilimi ko kwaya ɗaya ba ka isa ba wane kai ko dan boko ko kafiri ya rike wani abu a kwalkwalonsa sai alfarman annabi in abin ya yi idan duniya da mummunan ya yi kenan sai a cire hasken annabi sai a kona shi idan kuma ya yi da kyakkyawan aiki yi kenan innamar a'malu bin niyyati kuma bayan annabi ya bayyana ba wani addini sai annabi duk wanda ya ki bari ya zo ya bi annabi a lahira Allah zai bar shi duk iliminka duk addinin ka wuta zaka yi ga annabi ya zo ba sauran magana ya kare an rufe taro wanda zai bi ya bi wanda ba zai bi ba a bi da shi annabi yana magana ba mai magana sai dai wanda zai maimaita abin da annabi ya zo da shi bayan annabi ya zo da addini ba addini kafin ya zo ne addini bayan ya zo ba addini bane a bar shi abihi sai addini ya zama addini amma annabi yana cewa Allah ya ce ayi kaza annabi ya ce kai ka ce wai annabi wani ya ce min kaza shi ma annabin da yana nan bin annabi Muhammadu zai kullun daga annabi ya zo magana ya zama barna sai dai a maimaita abin da ya faɗa shine magana in ka ji magana maganarsa ita ce magana wata magana daban ba magana ba ce da a kullu kauli inda kauli Muhammad faman amana fi dinihi fa mukalim in magana annabi yazo annabi yana magana bar kowane magana duk wanda yazo ya bada gaskiya ya ci ganima to saboda haka annabi ya zo maganan kowane addini ya kare mai addinin maza ya bari yazo ya ba annabi to yana da ladan wancan yana da wannan lada yana da lada biyu amma annabi ya zo kai taurin kai ka ki bari huta za ka kafin ka zo wannan addini yana amfana ya zo kuma tun da ka bari huta za ka je Allah ba zai kula ma da addinin ba yana kula da annabi ya zo a bari a bi shi ai ko karatu nake wani ya zo ya bude karatu a gefe yana kora kuma nan muke dauka dai almajiri ne ba albarka to duk wayannan yaran annabi ne annabi ya zo annabawan abin da suka koyar annabi Muhammad zai zo duk wanda ya zo in bayan mun bar duniya ya zo ku bi shi da muna raye mu ma za mu bi shi sai da Allah ya tara annaba ya ce kala agaratu wa aqatum ala zalikum isri suka ce kalu agararna illa ce to fashadu ku shaida wa ana ma kun min shahidin Allah ya ce ni ma na bada shaida da sun ce ba haka ba wallahi aka ce shafe su za yi su ma da suna duniyan bin annaba za su yi al'umarnin da suka bayar in annabi ya zo ku bar shi ku bi shi mu ma in muna nan za mu bi shi kuma annabi zai koma ga Allah sai ya ce da mutanensa to fa in Allah ya ba ku dogon kwana kun tada annabi Muhammadu ku ce muna gaishe shi bayan nan kuma ku ce mun bi fa kuma ku bi magana ya kai to annabi ya zo duniya kuma wayar ka za zuwa wani coci wani guri karatu in ka sa kanka kasa in dai ka gani ka ce la ilaha illallah sai sani kaga kan kan akan dani duk wannan wuta za su je wallahi ka tsare masa kallon didi didi yadda kaga ana turuwa kowane coci wuta za a je annabi ya zo ba yi imani da shi ba da an yi imani da shi shi amma annabi muhammad yana duniya ka ɗauki bible linjila ka ce za ka yi magana ka isa annabi isa in ya dawo duniya bari mu gaya muku mu je ajiye bible yake da qur'ani kai kuma ina ka samu bible daga wa daga annabi isa to yi ma zai zo duniyan in ya zo ajiyewa zai yi a gefe ya dau ƙur'ani ya zama yaron annabi muhammadu masu magana suka ce dole aje da mijin iya baba kwane mutum shi ma zo zai ajiye ba ka da labari ƙur'ani zai ɗauka kai kana rike da littafinsa imani za ka yi da bible mu ma mun yi imani da kowane littafi amma aiki sai ƙur'ani annabi ya bayyana a tsauki wani littafi a yi hukunci da yi wallahi Allah bai yadda ba duk abin da aka yi nan gaba kuma ki ya kai wa annabi Muhammadu ai yasa Allah ya turo ya gare ai da ya ka rufe taro ai yi mana da ana zo bayansa wani abu ya yi aiki da a gaba za a aiko shi ai sai da duniya ta gane Allah ya ce zo da kai za a rufe ya rufe kana budewa ya daga taro zai yadu a ce fati aka ce kai za ka yi karatu wuta za ka wallahi wanda aka ce alama salli alaman la nabi ba da hu wanda ba annabi daga bayan babu to tun da ba annabi daga bayan sai ne annabin karhe dole a yarda da abin da ya zo da yi a bar komai da yi aka rufe kuma kai kana budewa ka je ga wani littafi ni coci zan je ni coci kaza zan je zan je shikenan wuta za su je amma duk mai rabo ya musulunta ya bar wannan to aljanna zai ci bayan annabi ya ba wani addini bayan annabi ba wani magana ai Allah ya yi ya gama aikin gama an gama mai rabo ya gane mara rabo Allah ya ganar da shi mu Allah ya ganar da mu kuma Allah ya ganar da ku yasu yasu Allah ya ganar da su su zo su dawo hanya duk abin da ake a bari a zo gona a bar ga yauna mai gida ya zo ba maganan ga yauna ana aikin kai da kai ga mahaifinka ka je gefe ka ce za ka yi ga yona sai zai ma rahin albarka wallahi ga gandu kuma an kona aka ce za a bude ga yona to fitina ce wallahi ana maganan annabi ai an gama wanda yake da rabo ya zo annabi isa ya zo qur'ani zai dauka kuma wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ya sani in ka ce ni kirista ne littafin na waye na annabi isa qur'ani zai dauka kai bari mu gaya ma an je lahira annabi ne zai auri mahaifiyarsa ita mary da ka gani maryam matar annabi muhammadin lokacin da ummina khadija za ta rasu annabi ya ce khadija da Allah kin je lahira ki gaida min da kihiyoyinki guda biyu ya rasulullahi gabani na kai aure ce a'a Allah zai aura min Maryama binti Imran da Asiyatu binti Muzahi. Allah zai aura min mahaifiyar Annabi Isa ranar gobe kiyama matar Annabi Muhammadu ne. Masu magana suka ce dole a ce da mijin iya baba hi Annabi Isa Annabi Muhammadu babansa ne. Babansa ne. Shi yasa in yazo zai dau Qur'ani ai a matsayin ɗansa ne yazo. In ba haka ba ya zo a baya. malaman mu sun gaya mana tun lokacin da ake ake halara in ji man sabi yace rayuka suke kewaye annabi a lokacin annabi ya ga maryam sai ya kyasa daga nan Allah ya ce an gama za a baka ta kace ba wanda za a bari ya taba ta kai a tun lokacin ya kyasa ai da ya gani Allah ya ce an ajiye ma ya taba mai taba ta babu wanda zai aure ta shi mana kayan annabin aka ce a bar ma sai ranar gobe kiyama to mijinta annabi ne a lahira ana zai aura to kuma mutum ya wari iyarka me matsayinka babanka shine dalilin zuwan annabi isa kuma in ya gama za a binne yi ko bayan abubakar in an binne yi a bayan sai da na umaru aka binne annabi isa to sai da na umaru da sai da na abubakar sahabbai biyu a tsakanin annabawa biyu idan kuma bayan annabi aka binne yi to annabi isa a bayansa annabi a bayansa annabi isa bayansa sahabbai guda biyu amma ruwaya mafi karfi ma ya ce za a binne su a bayan abu umaru sai su su zama suna tsakanin annabawa biyu mun san inda ya gama ma za a binne shi mun san gurin da zan je a bude mu raura zan ce anan za a binne annabi isa nan wanda kowa a rayuwarsa yake rayuwa a dawo ana wani magana ku baro fa abin da kuke ba ba fara yana ba maka ba ku ba da himma a dawo fa mu share wa annaba hawaye mu dawo mu faranta wa annaba rai mu zauna dan Allah mu ji dare da rana soyayya sa ci a zuciyar mu kuma duk wanda masoyin mu yake a jeji saboda ko a nesa yaji muna son annabi wallahi ko baka zo ba addu'ar mu ta same ka ya duk mai kaunin annabi ranar gobe kiyama Allah muna roƙonka ka duba annabin mu ba mu san masu san mu ba wasu na jin karatun mu a nesa suna san mu saboda muna san annabi to Allah ka san su duk wanda suke kaunan mu don muna kaunan annabi ranar gobe kiyama ka tara mu a inuwa ɗaya da su saboda alfarman wannan annabi namu to mu je
wa yushriqu qalbul mu'mini bil yaqin ai kaji in ji alƙali yake ba mu labari in yadda muka ba ku labari wai shirau nan ne ko gaba kaɗan ne ko can baya baya ne ne to na gani ni ma wai shirku sai ka ga yana ƙara haske kalbul mumini bil yaqini in mumini ne ji wannan labarin sai ya ji dadi a ransu wannan bayani da muka yi na annabi sai ka ji zuciyarka tana ƙara yaqini ka ji daɗi a ranka mana ka ji an kama sunan annabi duk lokacin da ka fara jin haka to fa ka sani Allah ya ma baiwa Allah ya maka baiwa ka ji ana maganan annabi kana jin daɗi a ranka kai alhamdulillah dan yanzu a nan sai ku ji yunwa ma ba kwaji iro ma ba a ji wannan lamari soyar annabi ne duk lokacin da kaga ana karatun nan ka ji ba ka jin yunwa har ka manta da ita ya baiwar Allah ce baiwar Allah ce in ruwan ma ka ji ba ka jinta to ka gane ka gode wa Allah abin ya fara shiganka ya fara ratsa ka abin ya fara zama jiki da bini yi mana in ka ga ana tuna ba ka ga ko aure ya kama daɗi ya yi daɗi ba za ka ci to yi abu biyu ai suna hana cin abinci in aka kama wani mutuwa mai nauyi sai ka ji ba ka iya cin to labarin mummuna ma ba za ka ci ba mai daɗi ma yau ba za ka ci ba to mu akwai labarin mai daɗi irin na annabi yi mana mijin mun manta da tuwo mun manta da ruwa saboda soyayyar annabi zuciya tana daɗi Allahu akbar mu je
wa tamlau anwaruhu jawaniha sadrihi mula anwaru in kana ji irin wannan bayanin malam sai ka ji sasannin ka ya cika an cika maka haske jawaniyu sasannin kirjin ka sasanni nan ko ina da ko ina sai ka ji hasken yana cika kirjin ka malam sai ka ga ba abin da kake gani sai annabi in ka rufe ido ka bude kamar za ka gan shi a gaban ka sai ka ji kur abin ya ratsa ka ya ratsa ka ya ratsa ka ka ji kurin hasken kuma ya zo tun a nesa zai ka ji jab ya zo kusa da kai ka ji kana daga ido kamar za ka ga annabi to lamarin kuma ya zo kusa ramar Allah ce ta kubantar da kai gaba da baya Allah mun gode maka
wa yaqdiru al-aqilu an-nabiyya haqqa qadrihi a nan ne fa malam sai ga yana girmamawa al-aqilu mai hankali annabi mai hankali in ya ja ka sai ji yana girmama haƙa ƙadarihi yana ba da gaskiyar darajar annabi eh daga jin wannan sai ka ji mai hankali malam yana girmama annabi gaskiyar girmama shi ka ce ai mala ba haka lamarin yake a to a gashi nan ai wani ka manta mun tunatar da kai wani ko baka ji ba ka ji sai ka ji kuma an ƙara tsumaka dama kana tsime an ƙara tsumaka eh ka ji mutum ya ƙara himma akan nada ya ji duniyar ma gaba ɗaya ya ta fita a ransa ai wahala yake sha ai ga inda hutu yake ai ga inda alkhairi yake ai ga inda rama yake ai ga inda falala yake ai ga inda ni'ima yake ai ga inda jin daɗi yake ga hutu a kusa malam ana zuwa nesa sai ka ce alhamdulillah mun gode wa Allah kai mu ba abin da zamu faɗa Allah mun gode maka a duniya asiri a rufe malam ba ruwan mu ba ma gargashin wani ba wani aiki za mu yi yau juma'a yau litinin ba za mu je aiki ba duk ba mu sani ba wanda za su je su je wanda ba za su je mu ga aikin mu na wai ka je wani kana jiran wani ka ce yau ba aiki gobe ba aiki a sama da lahadi duk ba mu sani ba muna kan aiki malam ba biyan albashi ba komai hankali a kwance malam ana cin shinkafa da mai da yaji wataran da wake Allah ya rufa mana asiri akwai abin da ya fi wannan shiru malam in ka duba babu ga zama lafiya Allah ya bamu shi labari sai dai kai ka nema amma ba za ka ji ba malam ka san ma na jin rediyo babu ga lafiya ga zama lafiya malam ga nutsuwa shiru mu ba mu sani ba a damina ake a rani ake Allahu alamu sai dai mun ga koran ciyawa mace damina ne an kari a kwance wannan al'amari a duniya ai ya isa a gode wa Allah yi mana shi ne jin daɗin mai in kai shiru mu yi wa iyayenmu addu'a ta alkhairi mu yi wa ƴaƴanmu addu'a ta alkhairi mu yi wa danginmu addu'a mu roƙo musulmi Allah fitanin da ya damu musulmi Allah ya ɗauke ta dare da rana muna irin wannan zaman mu amfani